ومن سيء هدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن أكو لوتر رمضان شكرة دبو دير دريه ashirin da nawa to yanzu kuma ya abin da wani giyar motar ta wadda take gudu kuma ko ta ga an kusa tafiya gida ne ina ji ina jin addu'ar mutanen nan dai fa suke nema ta hau kaina to ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa insha Allah za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na iyaye mata a garin kuma akwai lokal gamar jihar gombe najeriya garin kuma gari mai albarka Allah ya wa sauran garurukan mu ma gaba ɗaya albarka to muna magana ne akan yancin da shari'ar musulunci ta bawa ya mace akan zaben mijin da za ta aura jiya mun yi magana akan kamar yadda namiji yake darjewa ya zaɓi mace mai kyau kamar yadda dai su mazan suke faɗa mace mai kyau mai kaza mai kaza ita ma mace tana da dama ta zaɓi mai kyakkyawan halitta eh ya halatta ta zaɓa in ta yi zaɓi shari'a ba ta hana ta ba kamar yadda na karanta mu kuma kisar rababu ita kuma aka aura mata wani tsoho ko daga ƙarshe dai kun san yadda labarin ya ƙare to Allah rufa asiri to amma iyayena mata ku lura kun san ku 'yan kwalliya ne 'yan ado ne aka zo aka bude muku kofa cewa wacce za ta auri mace dole sai ta auri mai kyan halitta mai kaza mai kaza to za ku daɗe a ƙasa don mazan yanzu talauci ya tafi yadda kyan nasu cafane da zuwa gona da zafin rana da yake dukan mutane a kasuwa da neman yau da gobe sai ki ga ya canja wa namiji kama ɗan gata mai kyawun halitta sai ki ga ya fita daga hayyacinsa me ya faru yanayi na rayuwa amma dai me zaki mai da hankali a kai karki zama yar kyalkyale yar kyale ni sai mai kaza ni sai mai kaza amma ku shawara ce nake baki duk wanda Allah ya baki in dai akwai addini to ki fifita addini akan kowane kyau ki dauka ke kyakkyawa a wajen ki mai addini shine kyakkyawa ga kisar wata baiwar Allah kullun abin da ake so mace ta mai da hankali akai ta zaɓi mai addini wanda addinin nan zai rufe komai ko gawayi ne shi saboda baki amma yana da addini yana son Allah to mai kyau ne a wajenki ba komai in ma baki ne kika aure shi ke fara ba haiku ta haifan fararen yara ba ba sun biyo ba sun biyo wasu ba da yawa daga cikin yara ai wasu suke bi shikenan kuma an ce ba za a aure masu halitta da ba ta da abin nan kyau ba to wa zai aure su akwai wani bawan Allah ana ce da shi otubi otubi otubi yana tafiya a cikin tituna na basra wani gari ne basra a iraki sai ya ga wata yarinya mai kyau fa'idan ra'atun min ajmalin nisa kawai sai gashi ya ga wata yarinya kyakkyawa tana cikin mafi kyawu a cikin mata ta ga yana ta wasa tana ta wasa da wani mutum shi kuma ya fi kowa muni ita ta fi kowa kyau shi kuma ya fi kowa muni duk lokacin da ta zo za ta yi masa magana in ta kalle shi sai ta rinka murmushi tana dariya a fuskarsa shi ku gashi dai haka cunkus utbi ya ce sai na matso kusa da yarinyar nan sai na mata magana na ɗauka ko wanta ne ko wani babbanta ne ko ni kaza ɗinta ne ya ce man ya kunu haza minki me alaƙa ki da wannan mutumin ta ce huwa zauji mijina ne ya ce sai na ce da ita kaifa tasbiri na ala samajatihi wa kumhihi ma a husniki wa jamaluki ya aka kika haƙuri da munin wannan mutumin ga shi bai da fasalin gani ke kuma ga ki kyakkyawar mace ya ce kai inna haza min al'ajar wannan yana cin abin ban mamaki sai ta ce ya kai wannan bawan Allah la'allahu ruzika misli fa shakar ba mamaki yayi addu'a ne Allah ya azurta shi da mace iri na yayi wa Allah godiya Allah ya rike masa ne guji abin da yanin yana take cewa la'allahu ruzika misli fa shakar la'alla Allah ya azurta shi ne da mace iri na ya roƙa duk daga yanda yake amma yayi addu'a Allah ya bashi ya gode wa Allah shi yasa Allah ya rike ni a hannunsa ni kuma gani yadda Allah ya yi ni ina ganin ni ne nafi kowa a cikin mata ni ne mai kaza ni ne mai kaza take faɗa ta ce wa ana ruziktu mislahu fa sabartu ni kuma Allah ya azurta ni da irin wannan mijin yau ga yanda yake a halitta fa sabartu nayi haƙuri shi fa shakara ya gode wa Allah ni kuma fa sabartu ne haƙuri shi ya gode wa Allah ya tsinci dami akala ni kuma Allah ya jarabe ni ga gadarar kyau ga matsayi Allah ya jarabe ni da miji wanda yake ba mai fasali ba sai nayi haƙuri tunda haka Allah ya rubuta auren nan tace was-saburu wash-shakuru min ahli janna da mai haƙuri da mai gode wa Allah duk Qur'ani yayi bayani yan aljanna ne ni na yi haƙuri a kan rashin kyan halittarsa na aure shi shi kuma ya gode wa Allah da Allah ya azurta shi da mace iri na ni da na yi haƙuri Allah ya ban aljanna shi da ya gode wa Allah Allah ya ban shi ta ce to me ya damuwar ka kai ta ce afala arda bima qasamahu Allah li shikenan ni yanzu haka zan zauna ba zan yarda da abin da Allah ya raba min ba Allah ya riga ya zaɓa mini miji irin wannan to zan kashe auren ne zan ce a'a ne wannan bawa Allah yake cewa fa jazani jawabuha fa wadaitu wa taraktuha amsar da ta bani ya burge ni nace kai yarinyar na akwai basira haka na tafi na zuba ido na kyale ta mai littafin tofatul arus shafi na 147 ya kawo wannan kissar a cikin littafinsa wai me ma'anar wannan ma'anarsa shine zai iya yiwa Allah ya dora mace kyakkyawar mace ta fada hannun wanda yake gashi gashi ne da yawa zaki gani in kin ga ga yadda miji yake in kin ga matar sai ki ce wai wannan ya aka yi ta fada hannun mutumin nan ita ma haka Allah ne ya bata shi ta gode wa Allah ta yi haƙuri shi kuma ya zaɓe ta Allah ya sa ya tsintuwa. Allah muke roƙo ya ba wa matanmu haƙuri, Allah ya ba su juriya da zama da mijin da Allah ya azurta su da shi, matuƙar yana da addini to zance ya ƙari. Da haka kada a zo a ƙiyin aure ga addini mutum ya sa ra'ayin sai mai kaza sai mai kaza. Kuma namiji ma da yadda yake in Allah ya taimake ki mai kulawa ne, ai yanzu za ki gyara shi ai. yanzu yanzu za ki yara shi ware kuwa in baya da tsafta ki sa ya rinka tsafta in baya da kula ki sa ya rinka kula in baya wankan kirki ki sa ya dinga wanka yanzu yanzu sai ki fidda shi cikin maza ki gano wata ma tana farautar sa ashe ke kika gyara kayan ki Allah ya saka muku da alheri Allah ya muku albarka ai wani da kafin ya yi aure a wargaje a lalace yadda kika ga tsumma haka yake a titi wasu suka ce ku rabu da shi bari dai ya aure Allah dai sa in ya aure ya samu mace mai kulawa lokaci zai auren sa ai mutumin nan bayan wata ɗaya wata biyu da aka fi sai ga mutum ya fa canja har wani kyalli yake yi yana wani haske haske eh Allah ya bashi mata ta gyara shi ba albashi ba albashi yake biyanta ba mata suna da wannan Allah ya musu wannan ni'imar idan idan sun amma fa idan sun ga dama yawa Allah ya rufa su tayi karatunmu na gaba yau shine neman aure neman aure a musulunci shine al-khitbatu yaya ake neman aure ki gaya wa danki da zai nemi aure ke kuma da za a neme ki da aure ki san da wannan to muna fatan Allah ya sa mu shiga wannan karatu a sa'a kuma Allah sa ya haƙuri da abin da za a ji babban dai abin da ake nema a cikin aure albarka ana neman albarka ne in an samu shi kenan abu na farko kafin a yi aure akwai marhalatu ta'arruf matakin sanin juna tukunna lalle ne wannan kafin a fara neman aure sai an san juna me an san juna wai ka ma san matar da zaka je kofar gidan nasu kana neman ta ke wai mijin da zaki bari saurayin da zaki bari ko bazawaran da zaki bari ya neme ki kin ma san shi an yi bincike a kansa abin da nake nufi ba a barin wani ya zo yana fara zance da 'yar ku sai kun san shi sai kun yi taro kai kar ka je ka jefa kanka neman aure a wani gida baka sa aka maka bincike ka gane yarinyar nan ya take ba lalle ne sai an samu at-ta'arruf kafin al-khutba abinda ake nufi wannan shine a duba shin wannan yarinyar ta cancanta ta zama matarka ke ma ki bincika ki ga wannan yanzu wannan mutum ya cancanta ma ya zama mijinki yanzu wannan shine abokin rayuwarki da za ku haɗa rayuwa har abada wannan yanzu da yake zuwa miki shine uban 'ya'yanki da shi za ku yi 'ya'ya har da jikoki da tattaba kunne yanzu wannan kin yadda za ku yi ta rayuwa har mutuwa dan a musulunci a niyya in an yi aure aya ce mutuwa ke kin yadda wannan shine babbar magana ce fa kafin ki ba da wani dama ya zo gidanki fa kai ma fa kafin ka shiga ka nema fa ka yadda ka yi bincike akan halinta ka san tsoron Allahnta ka san haƙurinta ka san juriyarta ka san kaiwa zuciyarta nesa za ta iya ko ba za ta iya ba ko mai auren ɗanɗano ce ɗan abin da aka samu in an tsotse miji a gudu ke kin san wannan baya shaye-shaye kin san wannan mai rike amana ne to dai so kun san wannan to akwai hanyoyi da ake bi a san mace na farko dai a ganta annazaru idan an ganta kana ganin mace namiji to abu na biyu sai ka yi alisikara ka ba wa Allah zaɓi ya Allah ga yarinya wance kaza na haɗu da ita na hango ta na ganta Allah idan alheri ce gare ni Allah ka bani ikon shiga neman ta kuma ka sa ta zama matata ke ma da kika gan shi kika gaya miki to kar ki fara magana kar ki sa a yi magana ki kama addu'a al-istikhara ya Allah idan wannan mutumin alheri ne a gare ni a rayuwata in zama matarsa ta aure shi ma ya zama miji na Allah Allah ka tabbatar idan ba alheri bane ya Allah duk yanda nake son mutumin nan ya ubangiji Allah ka canja min da wanda ya fi shi alheri abu na uku a ka gaya wa zuciyarka cewa ya ke zuciyata ina so ki yarda mini ga wata baiwar Allah da na gani ina so ka gaya zuciyarka lalle ka gaya zuciyarka wannan ke ma ki gaya zuciyarki me ma'anar gaya wa zuciya wannan saurayin ya kwanta miki a rai shine gaya wa zuciya wannan yarinyar ta kwanta maka a rai saboda wallahi duk wanda ya je ya aure yarinyar da bata kwanta masa a rai ba to zai zalunce ta ko an daura auren nan in ta ci sa'a ta samu daraja ta yar aiki in ta ci sa'a ya ba ta daraja irin da ake ba yar aiki a gida in bata ci sa'a ba yar aiki ma sai ta fi ta matsayi a gidan nan kai ma haka kar a zo a kawo maka mace kawai hankalinka bai kwanta ba a mamanka ne ta gaya ma a babanka ne gaya ma a aboki ne tallata maka cewa wannan yarinyar tana da hankali kaza kaza kaza amma kai daga ganin ta hankalinka bai kwanta ba zuciyarka baka karbe ta ba to gaba da hakuri kawai abu na hudu na karshe istisharatul uqala neman shawarar masu hankali duk wacce za ta yi aure ta nemi shawarar masu hankali na ce ukala masu hankali karki je ki nemi shawarar mahaukaci ko mahaukaciya kawarki mara hankali kawarki mara tsari ki je kina neman shawarar ta akan auren da zaki karki haka kai ma karka haka wannan abubuwa da ake kula da mace kafin aure ta al'amura na addini a kula da addini da hali da kuma zamantakewa. To bari mu fara da kallo. Yana da kyau duk wanda zai auri ɗaya a cikin ma'aurata namiji ko mace, ya fi ƙoƙari ya ganta sai dai in shi makaho ne, ke ma sai dai in ke makauniya ne, kar a tukwikwiyo miki miji baki taɓa ganin sa ba, kurin muryar mutum kike ji, ashe makale muryarsa yake, muryarsa ashe kamar drum take in ana tura shi. kawai kika je ki aure shi in an zo watakila kun haɗu ba a samu matsala haka kai ma namiji musamman namiji ku daina gaggawa kuna auren mace ba ku ganta ba kuma na gaya muku ganin waya ganin hoto ba ba abin dogaro ba ne a wannan zamanin babu tabbas yaudara goma da ɗari ana yi a cikin hoto yanzu yanzu mace za ta shiga wayarta ta gyara kanta ta yi wa kanta kwalliya abinda duk ba ta da shi ta sa wa kanta in ta rena ma hankali ta tura ma dukka baka gigita wani ma ya je ɗauko hoton wata yarinya sa a wayarsa da ya zara zai buɗe waya sai a ga hotonsa hotonta wai budurwarsa ce ashe hoton wata aljana aka sa masa wallahi kun san abin da 'yan mata suke yanzu rashin tsoron Allah ya kai ga mace tana hira da saurayi in yace ta tura mai hotuna kawai sai ta ɗauko hoton wata kyakkyawa ta tura mai ya bi igigita shi bai dauka da wannan yake hira ashe ita kuma gata gata nan ne saboda sun rena mazan ta tura masa hoton wata ba ita ba akwai wani kes da aka kamun kwanaki kai Allah sauyi Allah dai sauyi ta tura mai hotunan kawarta wata kawarta ce masha Allah yi ta hira da ita ya ta turo mata kuɗi Allah Allah ka raba mu da yaudarar ƴan mata Allah ka kiyaye samarin wannan zamani da yaudarar ƴan mata turo mun pic turo mun pic dinki wai pic ma ba a ce picture ba sai ta tura mai hoton kawayenta kawarta yana ta tarawa iya ta ajiyewa iya ta tarawa iya ta ajiyewa shi yasa ina ja miki kunne ba kowace kawa ne za ki ɗauki hotunan ki kina tura mata ba wallahi yanzu kawaye kasuwanci cike da hotunan abokanansu za ta je ta cin kuɗin wani da hotonki karki yadda wance turo min hotonki a ba komai dai hawa ke kuna haɗuwa kullum ai wata rana mutumin nan mai wayo ne sai ce yana so su yi bidiyo kwal yana so ya kira ta a waya ta ganta ya ganshi ta ganshi ya ganta ta ce ba ka ganne ba ba ka ga hotuna ba ba wallahi shi da yana so da ya ganta ne ta ce to da Allah ka dan jira ina da yan uzurruka da yawa amma dai zan zan kira ka karfe kaza in ka ga flashin dina ka kira ni yan mata yan son banza hidden su flashin a kira su kin san me ta yi sai ta tafi gidan kawarta ta ce dan Allah wanci dan Allah akwai wani saurayi da na sito shi ina samun kuɗi a wajensa hotunan ki na tura masa dan Allah ki taimaka min za ku yi bidiyo kwal da shi ta yi ta lallabi yarinya na ita kuma ta yadda yana kira ta ɗauki bidiyo kwal hello yana ganinta ya tabbatar ita ce ita ce network network problem network network ba kyau shi kenan ya ci gaba da turo abin duniya ita ma wacce aka sallame ta shi yasa in ba ku bi shawarar malamai ba za ku ga bacin rai in dai wannan duniyar ce da take cike da son zuciya amma ƙarya za ta ƙare ai in ta gama cin kuɗin ai za a zo ɗaurin aure to damun ba burin ta auren ba me za ta wawura wajen saurayi ku yi haƙuri da yake ku 'yan ƙauye ne ko to to 'yan birni ne kuma babban birni daga shi sai abuja ko to a yi haƙuri na ce muku 'yan ƙauye saboda kawai ni ina muku wannan maganar ne sai na tuno ni wai asuwa nake maganar nan ne kawai sai na ga kuna zare min ido ba kuma san ana wannan abun wannan sai 'yan birni suke yi tsiya ce da 'yan birni suke allah shiryar da ku kada ku yadda ku shiga yawwa kuma duk wacce za ta zo gurin wani zai ganta ta zo a halittar da Allah ya yi ta in wannan hudar ƙaryar da ake sawa huda ta ƙarya ki daina sawa musamman idan saurayi zai ganki ya ganki yadda Allah ya yi ki kurin ta kun ji wata tsohuwa da kabbara Allahu akbar karatun ya shiga tsohuwar nan kenan me amfanin yin ƙarya in ka zo ka aure shi a haka yana ganin karan da ka zo gidansa ba ka da wannan hodar zai rena maka arziki kawai ka gani yadda Allah ya yi ne wata rana in saka wata ran ba zan sa ba amma dai ka aure ni a bisa yadda Allah ya yi ne shikenan kin huta Allah ya ganar da mu da haka ai kokari a a gama ce a da niyyar ta'ammul da niyyar lura a ga an gamsu za a iya aurenta ko ba za a aure ta ba shari'a ta ta halatta wa namijin da zai auri mace ya kalle ta nazartu ta'ammulin kallo na ta'ammuli saboda lil maslaha saboda wani amfani da ake so a kulla nan gaba za a yi zaman aure amma in ba haka ba namiji baya zirawa mace ido kallo na kwaf na ta'ammuli in dai ba aurenta zai yi ba don haka hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na zura ido wa mace da ganin sha'awa da gani na ta'ammuli yana nan ba a canja hadisin ba amma shi da kansa ya bada dama idan wani zai aure ki ki bada dama ya ganki ki bada dama ya ganki akwai riwaya daga Imam Muslim a kitabun nikahi babu man arada nikaha mar'atin ila an yanzura ila washiha wa kafaiha muslim ya kawo hadisi cewa a a an su nudub an su wanda zai auri mace ya je ya ganta ya ga fuskanta ya ga tafuffukanta wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu ya ce inni tazawwajtu imra'atan a min al-ansar ni na auri wata mace cikin matan Madina sai manzo Allah ya ce da shi hal nazarta ilaiha ka kalli wannan matan fa inna fi a'yunil ansari shay'an a fa cikin idan matan Madina akwai wani abu sai wannan mutum ya ce kad nazartu ilaiha lalle na ganta daga nan malamai suka ce ashe idan namiji zai auri mace ba laifi bane ya mata kallo na ta'ammul ya lura da ita ya ce ina ganta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya bashi dama kun ga ba a ce haram bane ba kenan ba laifi bane ba shi wannan halal ne ba laifi bane uba ya bar wanda zai auri yarsa ya je ya gan a ban sunan shi ya bar wanda zai aure yarsa ya ganta ita ma ba laifi wanda zai aure ta ta gan shi su ga juna annabi ya gaya mughira dan shu'ba da yazo zai yi aure wanzur ilaiha ka je ka kalle ta ba fa innahu ahara an yu'dama bainakuma ka je ka kalle ta saboda da kallon ne namiji zai iya ganin abin da ke zai hada tsakaninsa da ita matar ko kuma abin da zai iya raba wato tsakaninsu da ita ko ya ji yana so ko ya ji baya so a kalmar yi udama bayna kuma don a samu soyayya a tsakaninku a bayan kun ga junanku imamun nawawi ya faɗa cewa ya juzu annazaru liman arada an yata zawaja mar'atan wa ta'amulhu iyaha duk wanda yake niyyar zai auri mace ya halatta ya ganta kuma yayi ta'ammuli da lura a kanta haka Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Imam Muslim a anan wato malamai suka ce tunda waɗannan hadisai suka zo bai kamata mutum ya je a tukwikwiya masa yarinya bai ganta ba kawai ya je aure ta lalle ya yi ƙoƙari ya buga mota ya je garin su ya ganta ta ganshi ya ganta ta ganshi ya ganta wannan yana taimakawa ƙwarai ka ganta ba mamaki gurguwa ce kai kuma baka son gurguwa ba mamaki tana ɗingishi ba mamaki tana da harari garke ba mamaki a cikin yatsunta akwai wanda injin nika ya, ya gutsure shi ba mamaki tana da kafta-kaftan yatsun kafa manya-manya ne masu albarka Allah sa musu albarka ba mamaki hannunta manyan yatsu ne kamar na mai faskare Allah sa musu albarka albarka muke nema mu ba wai bayani kawai nake yi ba mamaki kuma kaza kin san namiji yana da iya ganin mace abubuwa da yawa da yake so to zuwa ka ganta din mutum zai sai mota dan Allah ba ya je bubbude ta ya gani ba ko ba ka bane yace irin kala kaza yake so mai kaza to ba laifi shi ma namiji a ba shi dama ga wani idan aka je aka yi auren ba ai wannan ba to in an samu matsala ka a tambayi kowa don haka a mazhabar shafi'iyya suka ce mustahabbi ne duk wanda zai yi aure in namiji zai aure mace mustahabbi ne ya je ganta idan mace za ta aure namiji ita ma mustahabbi ne ta zai ta ganshi musahabul lirajul wal mar'a liyara kullum min wa man yangabu fil zawaji minhu to abu na gaba menene za a kalla a jikin mace din malamai suna da maganganu akan ina ne za a kalla a jikin mace idan ana neman ta da aure wasu sun ce duk jikinta ba inda mutum bai zai gani ba wannan ra'ayin ibn hazm ne a zahiriya suka ce ko ina za a iya gani amma wannan ra'ayin na ibn hazm ya saba ra'ayin ahlus sunna malamai ya kuma saba ra'ayin ijma'in malamai ba a yarda a ce ko ina a jikin mace a gani ba saboda za a iya zuwa da fasadi za a iya zuwa da barna kuma zai iya ya je ya ga wani gurin kuma ya zo ya kaurace mace ya kiya aure ta akwai wani ra'ayin shi ma wadda malamai shi ma ba su yarda da shi ma amma wasu faɗa sun ce duk inda yake da kiba da tsoka a jikinta an-nazaru ila mawadi'il lahmi aka kalli inda yake akwai nama a jikinta to nan ya halatta ya je ya gani shi ma wannan ya sabawa ijma'in malamai ya sabawa ra'ayin ahlus sunna jumhurin malamai mafi rinjayen malamai abinda suka halatta namiji ya gani a jikin mace in zai aure ta shine fuskarta da tafukanta fuskarta da tafuka alwajhu wal kaffaini saboda manzala ce almar'atu awra illa alwajha wal kaffaini mace al'aura ce amma banda fuskarta banda tafukanta guda biyu kin ga fuska zai iya gani tafinta zai iya gani hannunta to idan mutum ya je ga wannan to daman tunda ya je da niyyar neman aure ne to bai saba Allah ba tunda ba al'aura bane amma duk wani abu wanda ba wannan ba a jikin mace ta je ta bude wa wani ya gani saboda zai aure ta to malaman jumhuru suka ce wannan ta bude masa al'aura ya aikata abin da yake haram ko da ku auren zai yi wannan ra'ayi ne na jumhurin malamai amma wasu malaman sun halatta haka don haka sun isa kuma duk wanda zai aure da ya ga fuskar mace ya ga tafin hannunta ya wadatar duk da wasu sukan kara cewa babu laifi a ya kalli wurin da ta lullube shi da sutura zai iya kallon jikinta amma bayan ta sa sutura sauran jikinta duk zai iya gani amma in ta lullube da sutura wannan ra'ayi ne na uku wasu malamai suka kara bayan fuskar ta bayan hannayenta to kuma zai iya ganin a bayan hijabi ya ga bayanta ya ga gabanta mana ta juya bayan ta juya yau gaba duka da in ya ganta wannan ba laifi ba ne in ji su da faɗa Allah musu rahama suka ce ai an samu wani salaf cikin magabata zai auri wata yarinya a ko cikin yayan sahabbai ne sai ya yi dabara sai ya je ya faki idanta ya faki idanta tana tahowa daga can ƙarshen layin nan shi kuma yana zaune kawai ita yake ta kallo ita bata san yana kallonta ba ya ƙare mata ganin yadda take tafiya daidai ta zo inda yake sai ya juya kai kamar ba shi yake ganinta ba tana wucewa sai ya ƙura mata ido yi ta kallonta yi ta kallonta har sai da ta ɓata to kun ga anan ya ganta tana tahowa ya ganta kuma ta juya kuma ba mamaki tana cikin hijabi ta rufe jikinta amma dai ya ganta suka ce to irin wannan gani ga wanda zai auri mace to ya halatta ya mata amma in ba aurenta zai yi ba ya zura mata ido tun daga can tana tahowa yana ta kallanta nazartu ta'ammulin haka in ta juya ma yana mata kallo nazartu ta'ammulin imamu nawawi ya ce wannan haram ne bai halatta ba amma mai neman aure ya halatta to amma abinda malamai suke cewa duk wanda yake so zai ga yarinya in zai aure ta to kar a gaya mata shi yafi kuna ganewa idan ɗanki zai je neman aure yana so ya ga yarinya to kada a gaya mata zai zo kuma kada ta san cewa zai zo zai ganta suka ce saboda abubuwa guda biyu na farko dai akwai kunya ga 'ya mace idan ya zo ya ganta bayan an sanar da ita wance wane zai zo zai ganki sai aka sanar da ita zai ganta to sai ya zo ya ganta kuma sai ya kai ba ta yi masa ba to ya za a yi don Allah bai sa ta kunya ba ta ta kiran waya ya gajiya ka isa gida lafiya dai to ya kabar hanya yaya lafiya yana yana yana isa alhamdulillah da Allah zan kira ki daga baya zan miki magana bai ji daɗi ba ba ki masa ba dare ya yi ta daɗa kira don ta ji labari yaya aka yi yaya gidan to ka koma lafiya sai ce na ce miki zan kira ki haƙuri da Allah to duk namijin da kika yi masa haka na ɗaya ya zubar da ke na biyu ya zubar da ke to in kina da kunya kake koma da uku ajiye wayarki ni ba zan ce ki goge layinsa ba amma fa karki sai kanki wulakanci karki takura masa dakin masa da shi zai kira in dakin masa yana koma zai ce ina gaji a lafiya wallahi yanzu na dawo gida to alhamdulillah ya na baro ku dai to ya gida ya yara to alhamdulillah bai shi zan dawo ne in kin jera shi zai dawo to kin samu shiga kasuwa ta shiga eh Allah waddi lumu eh lumu kam jaba ke amma in kika ji shiru ya zo ya ganki sati ɗaya shiru kina ta sa tsammani kin hadda zuwa ki sai karago da kuli-kuli a raba miki sadaka kin yi babban kamu shiru wala wannan tsuntsun bai kamu ba fir gyalfiri gyaldilli to to to to to yalla da haka alamun yana so ya yadda shine ya dawo da wuri haka namiji yake idan baya so to daga mu'amala ma za a ga baya son daga mu'amala wani lokacin kuna damun kanku sai ku rinka sai ku rinka yin abu kamar ba kwa ganewa wato daga mu'amalan mutum zaka fahimci yana yi da kai ko baya yi da kai wani namijin baya bayani shiru kawai shine amsarsa an gane shiru shiru shine amsarsa kawai da kin ji shiru kin ji didin to kawai ya ishe ki ki gane amsa a nemi wani ba shi ba shi ba zai sake dawowa ba amma wasanku su ba sa fahimta a cikinku da yawa cikin mata ba kwa ganewa akwai masu toshishiyar kwakwalwa dan mutum ya zo neman ki sai ki ce wai yaushe zai dawo shiru shiru yaushe zai dawo shiru shiru yaushe zai dawo bai da ra'ayi ne kuma namiji galiban ba za a yi masa tilas ba ba za a matsanta masa a ce dole dole sai ya koma sai ya karba ba bai zai yi ba ina fatan kuna fahimta don haka ku yi ƙoƙari ku rinka lura ku rinka sani ya kamata kuma ku rinka ganewa kar mace mace ta saya wa kanta tuzarta ta saya wa kanta wulakanci ta saya wa kanta kaskanci da kuma ainihin wato wato ci baya fata na Allah ya sa iyaye na mata suna fahimta suna ganewa don haka akwai kunya shi yasa wasu ka ce kar ma a gaya mata ya zo ya ganki ba a san ma me ya kawo shi gidan ba ba a sa miki rai ba wannan shi ya fi abu na biyu shi ne akwai kwalliya kwalliyar ƙarya wanda a nan da yawa maza suke rubtawa da yawan maza a nan suke rubtawa kai da za ka je auren yarinya ka ce a gaya mata ga kana zuwa babanta ya gaya mata uwarta ta gaya mata to je ki wanka je ki kitso maza maza je ki masa lalle je ki yanke farce a'a to ashe ka sama ce da bata kitso ashe farce bata yankewa ashe ba lalle je ki nemo aran zanin wance eh takalman ki sun sude kar ki je masa da su je ki samu takalma sababbi na wance ɗauko gyalen wance mu je falon nan a canja kujerun nan a shimfiɗa kafet lullube tsummo karan can kar ya zo ya gansu oh cuwa-cuwa ƙungiyar cuwa-cuwa limited kenan dan Allah ina tambayan ku ana haka ko ba a yi to yanzu yarinyar da ka zo yanzu da ta maka wannan abin a hakikanin gaskiya da ka zo ka same ta haka take canjawa ta yi a ranar kana tafiya sati ɗaya sati biyu za ta koma cikin tsummo karanta tara gashi babu gyara ga uban farce ga datti a cikin farcen ga tsummo kara ga rashin wanki da guga ga kaza ga kaza ɗakin ta baya shigowa datti da ɗoyi ba abin da babu Allah ne ya sauwaƙe subhanallahi inna lillahi abin ba kyan gani haka take to ka zo zaka aure ta an je an nuna mata to abinda malamai suke cewa kada namiji ya yadda ya nemi auren yarinya a ranar sallah ƙwarai kuwa duk wanda ya nemi budurwa wai a filin idi wai a bikin sallah wai anan wai zai tsinci yarinya an karka an gama da kai ka bari sai an gama idi an gama barka da sallah an yi komai kowace ta koma yadda Allah ya yi ta ka tarar da ita a bakin kasuwa ta je sayan tattasai da tumatir da rabin zani a dangale ga kafa can ba a wanke ba ko ka tarar da ita ta je ɗiba ruwa a famfo shi ne bayani to in ka kama ta anan to shine ka ganta a yadda take ta maka a haka to idan ta ƙara kwalliya sai ta ƙara maka kyau bayan kyau don haka wannan shawara ce malamai suke barwa in kun gana ma ku yi duk wanda zai amma ba yadda za ku yi ba gaskiya ba za a yadda ba da wahala mutum wai a ce wani saurayi zai zo neman yarinya ba a gaya wa yarinya a gida ba ba za su yadda ba dole a gyara falon babanta in ba a gyara ba dan kai ya zo ya ga kazanta dole a sata ta je ta yi kitso a'a ta yi gyara a'a ta yanke barci a'a ta saka lalle a'a ta saka turare na ƙarya da ba ta sawa a da ta yi gashin dai wannan dai dole sai an yi to matsalar shine ana zaben cimin dare ne yarinya ta gama kwallayewa ta tas sai bayan ka aure ta kaje ka ga ashe kamfanin kazanta ka auro kazantar ma na kamfani ne na gaba ɗaya ka auro Allah shirya idan aka ganta ba a gaya mata ba shi ya fi gaskiya kuma Allah ya ba wa namiji shari'a wato hukunci ya iya yin wannan abin ya kula da halinta na halitta da na ɗabi'a duka alkhalqiyya da alkhuluqiyya idan ya ga abin da yake so ya aura a jikinta to ya aure ta idan kuma ya ga abin da baya so shi kenan ba sai an gaya mata ba daman ba ta sani ba ya je ya ganki ya zubar da ke ba za ki ji haushinsa ba amma ya zo gida an sai ruwa na dubu biyu an bashi da ma ya zo tafiya sai ce samin sauran a leda yanzu haka samarin zamani suke in kika sai masa lemo ya dan kurba aka sai masa ruwa ya dan kurba aka dan masa kek ya dan taba ɗaya biyu ga ki suna ta kuka a basu kin hana su ashe saurayi zaki kaiwa aka dan soya masa kaza ya dan bantari cinya ɗaya in yazo zai tafi sai kiji yana cewa da Allah akwai leda ne akwai leda ne ce me za a yi da leda sai ce zuba min wannan wataƙila in ya ɗebe ya tafi ba zai sake dawowa ba ya ce da asara gwara gida da ci mazan wannan zamani kenan ba sa wasa in sun samu kayan banza ƙwarai kuwa karɓa suke abinsu da ƙarfinsu Allah rufe asiri da haka ke ma idan ya zo ya ɗauko wani abu ya baki dunkulallun kuɗi haka a jikin rafa ɗinsu kina ganin tudu aljihunsa da ya ɗauka ya baki ce a a har da wahala na gode Allah ya sa ma ya gama miƙowa kin gama godiya kwarai kuwa to ta bari ki sakaci in baki karɓa ba fa ai kin ga kin bar banza ta wuce miki karɓi kawai ki gode wa Allah ki je ki ce ya Allah na gode maka da na cikin talauci Allah ka kawo min rabona yawwa to wannan babu laifi Allah ya sa kuna ganewa Allah kuma ya sa kuna fahimta ta to wannan kenan um, akwai matan da gaskiya uh, ya kamata a kula uh, su ba za a aure su ba za mu yi bayani akan su insha Allah ballagazazzun mata marasa kimtsi marasa tsoron Allah alma'ilatu al'ariyatu alma'ilatu almumilatu ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila mata masu sifar yan wuta kenan masu cire gashi a waje masu sanya abubuwa na fitina ƙarin gashi na ƙarya da da saka soso a jikinsu a gaba da baya ƙarya dai yanzu akwai zani na mata da ake sayarwa ku yi haƙuri ba tonan asiri nake muku ba amma a yi haƙuri saboda a daina yin yaudara bai da kyau zani ne ana sai da shi da katifarsa sai mace ta je ta saya sai ta ɗaura shi cunkus haka amma ƙarya ne ba haka take ba ta je ta siyo abin nan soso-soso da ake sawa kala-kala ta fidda kanta daga halittan da Allah ya yi ta ta canja saboda ta yaudari namiji ta je kasuwa ta sayo gashin ƙarya ɗan gashin nata ɗan kirit mai albarka ba ta yarda da shi ba sai ta je ta sayo wani na kasuwa sai ta sa hular gashi in za ta fita ko saurayi zai zo kiga gashi har kunnanta kiga tana magana gashi yana ta zubowa nan gefenta da kafadarta duk gashi ashe gashi kam na hula ne gashin ciwa-ciwa company limited ya naga kina ta fushi kina bata rai ne ni ba da ke nake ba ai ni dai na faɗi gaskiya ne ku daina yi matan musulmi yanzu miji kin zo kin aure shi kullum kina sa masa wannan abun kullum zai zo sai kin sa wannan abun to ranar da ya aure ki ba ƙarya ta ƙare ai kun kashe kuɗi an yi hidimar biki an yi komai ya shiga gida ya ga ba haka kike ba wasu a cikin mata Allah bai mata halitta kaza ba ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza ki bari a matsayin baki da shi wani ya ganki a haka yazo ya aure ki wani irin ki yake so a haka din amma zur shaida zur ƙarya haram ne bai da kyau da masu saka takalmi saka dali takalmi mai tsini haram ne shi ma sai dai in mijinki zaki sawa kwarai kuwa mai tsawo haka yayi tudu yayi tsawo shi kuma illarsa haramcinsa shine idan mace ta sa yana kada jikinta ne sai ga tana gurmadau gurmadau idan tana tafiya gurmadau gurmadau haka take yi to wannan gurmade gurmaden da take yi dan a kalle ta ai haram ne ai kuma tsakani da Allah haka tafiyar ta take ko ta sa ne don ta ɗauki hankalin mutane na ƙarya ku daina yi tana tafiya a kan siminti ana jin bas bas bas bas bas sai ta je gida ka tarar da kamfanin ƙazanta ka auro wata kuma gajeriya ce Allah ya rubuta ta cikin gajeru amma ba ta yadda ba sai ta je ta nemo takalma masu tsawo masu tudu kullum takalminta mai tsini mai tudu wai dan ya ƙara mata tsawo ai da kin je mai waldan unguwarku ya waldato kafarki ya ƙara miki tsawo da yafi miki ayi kina shirme wani gajeriya da yake nema wani ya zo neman aure ya ce shi bai son doguwa wa kake zai ce guntuwa ashe guntaye ma suna da farin jini akwai masu son su Allah ya musu albarka da gajeriya da siririya da guntuwa da kututtuba mai kiwa da duka duk Allah ya musu albarka amma a tsaya akan gaskiya Allah ya ganar da mu yawwa yau dai ciwaciwar ku dai za a watsi ta gaba daya eh Allah ya mana afuwa Allah shi datar da mu kuma ya sa aljanna ita ce makomar mu to malamai suka ce irin mata mai wannan mai lalata jikinta wanda take tana kuma ma bayyana abin da Allah ya haramta don wannan gayyar maza take zuganta ta je ta sayo rigar da ba ta ba ta sa a kirjinta ko ta je ta sayo zanin da ba nata ba ta daura a bayanta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kare kare ta kara gashi tana ta yawo don ta tallata kanta a ganta ganin haram malamai suka ce ba sa wasiya a aure irin wannan matar duk wanda ka fahimci makaryaciya ne a wannan ka ƙara gaba kar ka sake kula ta kawai ka auri mace wanda Allah ya yi ta ga yanda take kawai ka aure ta a haka shikenan suka ce nusi bi adam al-ittirani bi mithlihinna wa illa fal masiru ila amrayni kar mutum ya haɗu da wannan an ba haka ba in dai zaka je ka auri mace mai irin wannan bayyana ado da waye kuma adan ƙarya to ka zama da use kamar alade da baka da baka da kishi ka yadda da alfasha ga iyalinka kuma duk wanda ya auri yarinya da ba ta son hijabi ba ta rufe jikinta to kafa ya tsammani idan ya aure ta za ta rinka lullube jikinta za a yi ta rikici da ita ta riga ta saba ita kawai kullum ta yayi kin yi aure baki san kin yi aure ba kin girma baki san kin girma ba ai ta rikici da ita saboda iyayenta ba su koya mata sa hijabi da lullube jiki ba balma suna ganin ƙauyanci ne saka hijabi da rufe jiki da haka duk namijin da ya kai kansa irin wannan gida ya je ya auro yar duniya yar bayyana tsiraici yar gele kawai ba a rufe jiki sai bayyana tsiraici to ya san me ya je ya aura wata kullun an ce ta rufe jikin sai ta ce wallahi zafi ita kullun iska take so ta sha kin manta akwai zafin jahannama ai Allah ya mutunta ki baki yadda ya mutunta ki ba kuma mutum zai je aure wanda Allah zai ta fushi da shi da iyalinsa hanyoyin da ake sanin mace na gaba akwai yi wa Allah zaɓi ba wa Allah zaɓi istikhara na yi bayani ɗazu duk wanda zai yi aure ya je istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به حديث إمام البخاري شيخ الإسلام yake cewa duk wanda yayi istikara idan zai aure ko zai wani abu to bai zai taba yin nadama ba ma nadima man istikhara al-khaliqa sannan kuma wa shawarar makhluqina wanda ya istikhara ya nemi shawaran abokanan wato halitta yan uwansa mutane ba zai yi nadama ba kuma Allah ya ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah Imam Qatada yake cewa ma ta shawara qaumun yabtaguna wajha Allah ta'ala illa hudu ila arshadi amrihim matukar mutane suka yi shawara zuwa ga wani lamarin su duk wanda yayi shawara idan zai yi wani abu to sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake na daidai ibn qayyim ya kawo wannan magana a cikin alwabilus sayyib a na littafinsa um idan ka zo yin shawara to kar ka yi sai mai hankali da ahlul ra'ayi duk wanda zai shawara ya nemi mutumin da yake da hankali ya shawara da shi kuma ba a yin shawara sai da amintaccen mutum ko da amintacciyar kawa wani ya zo neman ki za ki nemi shawarar kawa to ki nemi amintacciya kuma mai hankali kake ji kawar ki mahaukaciya abokanan ki wasu ce kai wancan wallahi mahaukaciya ne ke kuma ki je kina bawa kina neman shawara daga mahaukaciya bai ba ko da ba mahaukaciya ne mai daukan tsinke ba ko cin kasa ba sannan kuma a lalle ne idan mutum ya zo shawara aka nemi shawararka akan wata mace ko wata ta nemi shawararki akan wani wanda yake neman ta in kin san yana da matsala ki gaya mata ba a boyewa in dai harka ce ta aure ba a boye aibu al-uyub al-khuluqiyya aw al-khalqiyya ta zo za ta aure shi bata san ba yana da wata illa ke kuma kin san yana da illa ai an gaya miki ma ai bai da lafiya ai wani kan ma larurar kaza yake da ita kamar yana da ciwukan zamani ciwon zamanin nan ga kawarki ta kidima ta zo tana neman shawara kice mata wance wance wanda wanda zaki aura ni dai ma na baki shawara ki aure shi kawai me yasa ke dai kawai kake aure shi in ta ga kamar hasada zaki mata ki fito mata a mutum ya ce mata to yana da ciwon kaza amma ki je ki bincika karki kai kanki cikin bala'i wance wani za ki aura karki aure shi yau me yasa ba zan aure shi ba ba ki san ba dan luwaɗi ne ana fa zargin sa yana neman maza duk irin waɗannan aibuka in akwai hujja da dalili abin da ya bayyana malamai suka ce sai dalilin da ya bayyana wannan babu laifi za a iya gayawa mace haka kuma shi ma namiji idan ya zo yana neman auren yarinya bai sani ba ya kiɗima ya zo unguwa yana bincike a kanta sai a ce kai wance za ka aura yarinya da ba ta da kamun kai kullum maza ke ɗaukanta suna tafiya da ita nan fa take tafiya da samari a titi wani ya riƙo kafadarta wani ya riƙe hannunta yawanci har kwana take a ɗakin samari kai saboda Allah a je ka ka bincika ba a ɓoyewa kuma ba gulma ba ne idan akwai illa a wajen namiji a gaya masa a gaya mata ita ma matan da zai aura a gaya masa ita ma mijin da za ta aura a gaya mata wannan babu laifi ba ne wasu malaman suke cewa a iya jirwaye da kamar wanka a talmiyah kenan mutum yana da hankali kaɗan nuna masa kawai ba sai an fito an fasa ƙwai ba a ɗanyi mai nuni inda zai wadatar wani ya zo yana neman wata yarinya ya nemi shawarka suka ce wai rabbuna ya fi ka sharraha a larabci da wasu ana nufin wance kake nema ta Allah raba ka da sharrinta shikenan ka gama bada amsa mai hankali idan ka zo kana neman shawarar yarinya shawarar za ka auri wata yarinya wanda kake neman shawarar sai ce ta Allah raba ka da sharrin wance ai ba sai an fasa baki ba kenan tana da sharri a tattare da ita ina fata ana fahimta ko kuma wance take so ta gaskiya da ka nemi wacce ta bi ta alheri khairuha fi ghairiha alheri yana watanta da ka nemi wata ba ita ba ke ma sai wani ya zo ya ce miki ke ki bari dai wani ya zo ba wani ba ke yanzu wani za ki aura to Allah raba ki da sharrinsa ni kam sai an jima an gama miki magana an gaya miki gaskiya wani kuma ma yana da nauyi da kunya ba zai iya faɗan hakan ba ma kin zo kina neman shawara za ki auri wani ya matsanta miki kullum waya ya yi wa babanki magana ya yi wa uwa magana ya yi wa ƙawaye ya yi wa yayanki magana kaza kaza kin ji kina neman shawara sai wanda kika nemi shawara daman baka neman shawara sai wanda kai yadda da shi sai ya ce da ke ke ki nisanci sharri kin ga bai ce miki shi wannan mai sharri bane amma ce ke ki nisanci sharri ke ba ruwanki da sharri ke kar ki je bakanki cikin bala'i ba to wannan mai hankali ya sani sai ki ce na gode Allah saka da alkhairi ki je ki sallame shi kurum ina fata ana fahimta to waɗannan abubuwan suna da ainihin muhimmanci ku rinka kula in za ku yi aure ku rinka shawara ku ba wa Allah shawara zaɓi istikhara addu'a ita istikhara kuma raka'a biyu ake yi a yi sallah raka'a biyu karanta kowace sura sai a zo a yi addu'ar ko a cikin tahiya ko kuma bayan an gama tahiya a yi addu'a ko bayan an yi sallama ina fata na fahimta to amma kuma wajen faɗan aibin kar a yi ƙirƙiri sharri kar kuma a ƙirƙiro abin da mutum ba yi da shi a faɗa saboda a kore masa samari ki korar wa ƙawaki samari kar a yi haka sannan ya halatta aka ce idan wata ƙawa ta zo ta nemi shawararki ga wanda za ta aura ba laifi bane in akwai wani wanda ya fi shi kice da ma wani kika aura inda za a samu alaka da shi ni na fi gamsuwa da shi ba laifi ki ba wa kawarki shawarar mijin da za ta aura haka kuma kai ma in ka zo neman wata aure sai aka ce maka ga wance ka zo kana bincike a kanta sai aka ce kai da dai ka nemi yar wani duk wanda ya ce ma da dai ka nemi yar wani to akwai wani sharri da ya sani ko matsala da ya sani akan wannan yarinyar Allah ganar da mu ina fata ana fahimta to wannan a wannan kenan fatan mu Allah ya sa mana albarka kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala a gobe za mu shiga magana akan neman auren gadan-gadan yaya ake yin sa shari'a yaya musulunci ya tanadan mana saboda da yawan mutane wasu neman auren ma gaskiya ba su iya ba Allah ya ganar da mu, Allah ya sa mana albarka, Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu dacewa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa